وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة جواسة نبيو شيني وتر صفا hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai tara albarka shine masjid musa abin umair wanda yake a wannan anguwa ta kara a ci gaba da darasi a littafin alfatawar hamawiya wanda babban malami shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn tamiyyat al-harrani sun dimashqi ya rubuta wanda an aihe malamin shekara 661 ya rasu takwas. littafin yana karantar da mu sifofi na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda suka tabbata cikin alkur'ani da sunna da kuma mai da murtani ga waɗanda suka zamanto sun bauɗe a ɓangaren abin da ya shahi tabbatar ma Allah sunayen shi da kuma sifofin shi subhanahu wata'ala malamin tun a mukaddima ya bayyana mana jama'un da suka zamanto sun kauce ma hanya a babin sunayen Allah da sifofin Allah wanda suke jami'a da mutazila ya faɗi cewa tushen asalin malamansu ko gina mazhabin ba wai ya samu tushe ba ne daga cikin musulunci ban abu ne wanda ya yi naso cikin musulunci daga aƙida ta girkawa na maguzancinsu da kuma yahudu da nasara Allah kare mu da tabbatar da mu a bisa tafarki wanda yake tabbatacce wanda kuma canza zancen Allah jirkita zancen Allah ba wani bakon abu bane wajen yahudawa sanannen abu ne malam yana raddi ga jahan bin safwan da kuma masu irin aqida na jahan bin safwan kamar su kansu jami'a kamar mu'tazilawa kamar ash'ariya na ƙarshe kamar maturidiya da kullabiya da sauran ire-iren waɗanda suka kauce ma tafarki wanda yake na bayan Allah wanda suke nagartattu mala ya ce lalle iblis bai gushe ba yana dinga shibta imla'i ga jihan birnin safuwan da masu iran da shi ta hanyar yin tawili da kore ma ubangiji subhanahu wa ta'ala siffofin zafin shi wanda Allah ya tabbatar ma kan shi wanda babu yadda za a yi ka san Allah sai ta hanyar sanin sai ta hanyar siffofin Allah tunda a duniya babu wanda yake ganin zafin Allah subhanahu wa ta'ala wala annabawa wa balantana ga magarin mutane to kaga tunda ba a ganin zafin Allah ta kaka ne za mu san Allah subhanahu wa ta'ala mu san akwai Allah subhanahu wa ta'ala ya za mu san mahalicinmu ta hanyar sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi waɗanda ya dinga gaya mana cikin alkur'ani mai girma ya ce iblis bai gushe ba yana mai shibta har ma sai da ya kai shi yake inkarin ganin Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk inda ka kore sifofi kaga ƙarshe dai mi za ka kore hakikanin abu in kuwa za ka tabbatar da hakikanin abu labudda kenan tabbatar da sifofin abu babu yadda za a hakika ta tabbata ba tare da abin da yake sifa ba babu yadda za a yi zaman to kenan tabbatar da siffofin ubangiji subhanahu wata'ala korewa da suka shi ya kai su zuwa ga korewa ganin zafin Allah subhanahu wata'ala ga baki daya a aljanna wanda wannan aqida ce ta jami'a aqida ce ta mu'tazilawa Allah kare mu mana yace kenan ta yanda ma yace babu wanda zai ga Allah a ranar alkiyama yayi musu mafificiyar karama da Allah ke karrama masoyin shi ranar alkiyama shine za su yi dubi ga wanda suka fi kauna shine ubangiji subhanahu wata'ala wanda wannan ɗaya ne aka ce daga manya-manyan ni'imomi wanda Allah subhanahu wata'ala zai yi ma mumine ta gomashin ganin zatin shi a ranar alkiyama kuma babu wata ni'ima wadda muminai za su gani su ji daɗi kamar ganin zafin Allah subhanahu wata'ala shi yasa dubin da za su ma Allah da idanunsu dubi ne wanda babu abin da zai sha makace su kuma cikin tabbatar da ganin Allah akwai tabbatar da ulubi na ubangiji Allah ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira yace alal araki yanzuruna ta'rifu fi wujuhi min adratan na'im suna gajajensu amma suna dubi zuwa ga zatin Allah a fuskokinsu kana kallon su zaka dinga sanin ƙayi na dausayi na ni'ima a fuskokinsu kallon Allah yana ƙara ƙawata fuskar bawa shi yasa kaga can ubangiji subhanahu wataala kiyama sai ce wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira me ya ja masa annazara da kuma ƙayi shine dubin da take ma Allah am tafifin yace alal araki yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nazaratan na'im zaka ga kenan alamomi wanda suke na kwarjini na jin daɗi saboda ni'imar da yake tattare da su shine haske da kuma kwarjini wanda Allah subhanahu wata'ala zai tattara ma bayan shi shine ibnu qayyim Allah ya shi da rama a cikin hadil arwa yace baya nazaratan ahadat ila alwajh nazaratan amin ba'daha yasul almuhibbu almusayyam yace shin madalla san barka da wannan dubi wadda za ta bayar da wani ƙayi na musamman ga huskar mai dubin ya ce shin yanzu bayan wannan akwai wani abin da zai ɗebe ƙauna zai ɗebe dukkanin wani kewa ga wanda yake mai matsar ƙauna Allah subhanahu wa ta'ala kaga ƙarshen Allah ya yarda da bawa Allah ya nuna ma bawa za ta shi subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan fuskar bayi za ta zama to tana cike da annuri a hidan alkiyama sababin wannan dubin da za su ma Allah kaga hadisin wannan ma yana nuna cewa ubangiji subhanahu wataala madaukaki ne ya daukaka al'arshin shi saboda aka ce alal araki yanzuruna mana ya kawo mana hadisai wanda suke tabbatar da waɗannan sifofi ga Allah ya kawo mana hadisai wanda suke tabbatar da sifa ta asai ga ubangiji subhanahu wataala sifa ta ta'ajjub ga ubangiji subhanahu wataala ila ashbahi ila ashbahi ne nan ne za ta shi na mara ya ce ila shibahin lihaza zuwa ga makamantan wannan min mala nuhusi daga irin dalilan da suke tabbatar da sifofin zafin Allah wanda ba mu iya kididdige dalilai wanda suke tabbatar da sifofi na zafin Allah a cikin Qur'ani ko sunna dalilai ne wanda ba su lissawa وقال الله تعالى هو السميع البصير ubangiji subhanahu wata'ala ce shine as-sami'u mai ji al-basir sannan kuma mai gani kaga Allah ya tabbatar ma kanshi da sifofi guda biyu a wannan sunaye nashi yana daga sunan Allah as-sami yana da sifa ta as-sama yana daga sunan Allah al-basir yana da sifa ta al-basar wasbir nafsaka wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina Allah ce ma manzon shi ka dauki hakuri amsa dukkanin hukuncin Allah subhanahu wata'ala hukuncin ubangijinka hukunci wanda yake na kauni hukunci wanda yake shar'i Allah ce fa innaka bi a'yunina kasancewa tabbas kai kana a gaban ganin idanunmu saboda haka duk abin da yake faruwa gare ka muna gani wa qala ta'ala wali tusna ala aini Allah subhanahu wata'ala ya ce ma mahaifiyar annabi Musa alaihi salam na umarce ki ne sayo sanduki sanya shi ki jefawa cikin korama don duk a aiwatar da waɗannan abubuwan a gaban ganina ma'ana a bisa ganina da kuma a bisa idanuna ma'ana ina ganin duk abin da yake faruwa wa ƙala ta'ala ma manaka an ta sujuda lima khalaqtu bi yadayya iblis menene ya hana ka kai sujada abin da na halitta da hannayena kaga Allah ya tabbatar ma kanshi subhanahu wata'ala hannaye har ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kilta yadayhi yaminu hannayen Allah dukinsu dama ne wa ƙala ta'ala wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama kasa gabaki ɗaya a bar damkewa ce a hannayen Allah ra'al qiyama was samawatu sammai bakwai matuyatun yamini abubuwan nan na kaiwa ne a dama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala amma shirku Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ya girmama daga abin da suke ma ubangiji subhanahu wa ta'ala tare shi fa wallahi mala ya ce ina rantse muku da Allah ma dallahum ala izami ma wa kafahu ba komai bane ya musu nuni a bisa girman abinda Allah ya sifanta min nafsihi wa ma tuhitu bihi qabsatu da kuma abinda jamkar Allah ta zagaye da shi illa sigari naziraha sai karamcin makamancin wannan minhum a wajen su indahum a wajen mutane saboda haka Allah bai musu nuni ba a bisa girman siffar zatin shi sai dan nuna ma bayi irin wannan sifa din wanda suke da karama Allah subhanahu wataala ya ce kenan wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah gabaki ɗayan ƙasa kaga ai me muke gani a iya ganin mu na ida ƙasar da Allah subhanahu wata'ala shimfiɗa ta to yanzu duk girman ƙasar nan duniyar nan da Allah shimfiɗa sai Allah ya ce qabdatu yawmal qiyama gabaki ɗaya damƙa ce ta Allah ra'al qiyama sammai bakwai duka sai aka ce wa samawati matawiyatun bi yamini me yasa Allah ya ma bayi ishara zuwa ga wannan dan ya nuna musu karamcin halittar da ya musu in an kalli siffar zatin Allah subhanahu wata'ala sai su gane wannan kadai yana nuna ma kenan siffar Allah da ubangiji subhanahu wataala ba da labari ya da da zaka kwatanta kuma da na halittun Allah ka gani Allah ya ce duk ƙasa zai damƙe ta sama ya ce zai nade ta da damar shi to yanzu shi kenan sai ka kwatanta damar Allah da damar wani kenan mala ya ce fa wallahi na rantsa muku da Allah ma dallahum ala izami Allah bai musu nuni ba bayi amsa girman ma wa sabahu abin da ya sifanta min nafsihi na zatin shi Allah bai nuna mana girman zatin shi ba wa ma tuhiqu bihi da kuma abin da hannayen Allah take zagayewa na qabdatu na damkewa illa shighari naziraha sai dan karamcin makamanciyarsa wadda aka kwatanta da ita minhum a wajen su indahum minhum daga Allah subhanahu wataala indahum a wajen su inna zalika allazi alqa fi ru'ihim wannan abin da Allah ya jefa cikin zukatansu wa khalaqa ya halitta ala ma'rifati qulubihim abtasarin zukatansu fama wasafa Allah min nafsi dukkanin abin da Allah ya sifanta zata shi fa sammahu ala rasuli sallallahu alaihi ya ambata shi abta harshen manzon shi sammainahu to mu ma ba wannan zamu ambata kama asmahu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata wannan ko shine abinda Imam Ahmad ibn Hanbal shine abinda dukkanin magabata suke faɗi kenan sifanta Allah subhanahu wataala da abin da ya sifanta kanshi da shi dukkanin wanda ya sifanta zatin Allah da abin da Allah ya sifanta zatin shi da shi to wannan bai zama so ya kamanta Allah ba sannan cikin tabbatar ma Allah abin da ya zo a Qur'ani da kuma abin da ya zo a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya to babu zurfafawa da guluwi sabanin yadda waɗansu suka fahimci cewa abu usman usman bin sa'id ad-darimi kamar ya zurfafa a cikin littafin shi na kudu da kuma littafin shi ar-raddu alal jahmiya ɗayan da ya dinga tabbatar da waɗansu sifofi har ma suke ga ya kai matuƙa akan yi ma mu'aqqila raddi ta yadda har ma ya huce iyaka wajen tabbatar ma Allah sai dai wannan an samu ne daga mutaakhiruna su ne suke ikirarin cewa kamar ya zurfafa ya kai matsa wajen tabbatar ma Allah subhanahu wataala sifofin shi amma waɗanda suke magabata yabo suka dinga mushi wanda duddujan su ya tabbata a sunna yabo suka dinga yi ma Abu Uthman Jarimi cikin waɗannan littattafa shi yasa Ibn Qayyim a cikin Al-Kafi ta Shafiya fi sitar firqatul Najiya da yazo yana bayani akan littattafan da zaka tsotso aqida wadda take ingantacciya shin aka ce koyan aqida ko sanin aqida to akwai mazan na aqida littattafa aqida wanda su ne matsotsar wannan in za ka koyi ilmul musala kaga za a ce ma littafin wane da wane da wane da wane dole ka bi ta kan wannan in za ka san hadisai na manzo Allah sassara za a ce ma rumbun tsumin sunna ka koma kutubu sitta ka koma masanid ka koma kaza amma ba ka zo ba misali kana son ka san hadisai na manzo Allah sassara sai ka zo ka dinga so misali muhtar al ahadith libab al ahadith kaza misali ka kai ta bibiyar wannan da an ga wannan an san to kawai kai baka ma kama hanyar ba kuma ba da gaske ba kake abu amma duk wanda da gaske yake kaga zai nemi ina ne tushen rumbun tsamin abin yake to in zaka koyi aqida ta gari kaga shi ma da koyi rumbun tsamin inda ake koya shi yasa shekul isra a baya ya mana ishara zuwa ga kutubu sunna wanda a sunna na wani a sunna na wani da kuma kutubu waɗanda suke na arraddu wanda duk magabata suka zama sun yi to kaga ke na ishara zuwa ga wannan to ibnu qayyim ma da yazo sai ke cewa wanzur wanzur ila ma qala usman zaka dar min rabbani fi naqdihi war radd ya lahu ma kitaba sunnatin kitaba sunnatun yace kai duba littattafai waɗanda suke Usman Darim ya rubuta fi naqdihi wa raddu ya lahu ma kitaba sunnatun yace ma dalla da waɗannan littattafai waɗanda suke karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle kam ba su da nabiyunsu a bangaren abin da suke karantarwa yace naqazat usulu firqatin jahmiyyah sun tumbuke tushe na asalin aqidar jahmiya fakawat fakawat tuqufu ma alal misali yace sai rufin sai zaman to ya rubza a bisa katanga kaga yaban waɗannan littattafan ne na Abu Usman Ad-Dari kaga yaban su yayi saboda haka duk inda zaka samu ahlus sunna suna yaban waɗannan littattafai haka wanda suke sun gabaci Ibn Qayyim duk kyakkyawan yabo suka yi to amma ta ina ne aka samu nuna cewa ya kai matsa kenan daga wajen mutafiru saboda haka duk lokacin da za a samu wani malami sai ya tabbatar da abin da ya zo cikin qur'ani ko abin da ya zo a sunna to menene laifin shi cikin nan yanzu in shi ya tabbatar ko ya yi aiki wani bai aiki ba yanzu wanda ya aiki sai ya dora mai laifi a ce ya zurfafa manzo Allah sai ya karanta sunnar shi ce kaza sai kai kai aiki yanzu kai da kake bibiyar sunnar sau da kawa wancan kuma shi bai bibiyar ta sai a ce kai mai bibiyar kai ne mai zurfafawa ka wuce iyaka a shi wancan ai gazawa yi kai kuma ka aikata abin da aka ce maka kenan wanda ya tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kai shi ya tabbatar ma manzala sallallahu ya tabbatar da abin da manzala sallallahu ya tabbatar ma Allah to a cikin nan babu guluwi babu zurfafa babu wucewa iyaka kawai labari ya bada yayi imani ya sallama a bisa abin da Allah ya tabbatar malam ya ci gaba da cewa kenan walam na takallaf minhu sifatan siwa ba mu kallafa ma kanmu wata sifa ba in ba sifar da Allah ya faɗi ba kar ka sifanta Allah da wata sifa he wanda ya gaya maka la hadha wa la hadha yace ba ga qur'ani ba ko kuma a sunna la najhalu ma wasafa kuma ba za mu yi musu mu dinga jayyar abin da Allah ya sifanta ba duk abin da Allah ya sifanta to wajibin mu ne mu tabbatar wala na takallafu kuma ba za mu kallafa ma kanmu ba ma'arifata sanin malam ya sif abinda Allah bai sifanta kanshi ba yanzu karka kallafa ma kanka hadithun nuzul an ce zulun rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i duniya kace to yanzu an an ce wace irin sabkowa ko ya Allah yake sabkowa ko kuma ai mu inna indaran mu ne to kuma can kaza an ce ar-rahman 'ala al-arshi stawa ka kallafa ma kanka sai ka sanya ya kaifiyar yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala daidaita hannu Allah ka za ka kallafa la wala na kallafu ma'arifata malam yasu ba za mu kallafa ma kanmu ba sanin abin da Allah da sifanta ba malam ce ilam rahimaka Allah kai sani Allah jikanka da rahama annal ismata fi dini lalle kariya a addini ya zamanto ka samu isma a addini ka samu kariya an tantahiya fi dini haytun tahabika ka takaita a addini inda kawai addini ya tsaya da kai wala tajawaza ma hadda laka karka ke tare abin da aka shata ma in kana neman kariya addini kawai tsaya inda aka umarce ka shikenan ya yi walazin la ta taqaddam ya yi walazin am la ta taqaddamu bayna yaday Allah wa rasuli kar ku gabaci Allah da manzocin wani abu inda aka tsaya ka kawai tsaya a nan gurin yace to shine isma addini in kana neman wanda ya dauko turba ta karshe mai kyau shine mutumin da ya takaituwa inda Qur'ani da Sunna ya zamanto kenan so umarce shi saboda haka kenan mala yace la tajawazu wala tajawaza ma hadda laka kar ka tsallake abin da aka shata ma fa inda min qiwamid dini yana daga kafuwa da tabbatuwar addini fa inda min qiwamid dini yana daga tabbatuwar addini ma'rifatul ma'ruf sanin abin da yake sananne sanin abu wanda yake mai kyau wa inkarin munkar da kuma inkarin munkari فما بسطت عليه المعرفة أبن دكسا مشن فتور سنش وسكنت إليه الأفئدة ذلك كسن سوى كنش دو أبن دي تفت القرآن والسنة شيء أبن ذاك سامون سوى تتردش وذكر أصله في وذكر أصله في الكتاب والسنة أكا أنبت أصلين شي قرآن والسنة وتوارث علمه الأمة الأمة سكا كاجي سنش dukkanin abeban da suke sifofi ne na Allah za ka same su a ƙur'ani za ka same su a sunna za ka same su a littattafai na magabata ya ce fala ta fafan na fi zikin karwai ka ji tsoron ambatan shi wa sifatihi min rabbika da kuma sifanta shi da sifanta shi ga ubangijinka wa sifatihi min rabbika sifan shi ga ubangijinka ma wasafahu min nafsi abinda Allah ne ya sifanta ma kanshi saboda haka fala ta khafanna aiban fala ta khafanna aiban kanka ji tsoron wani aibantawa ga duk abin da ya zo a Qur'ani da Sunna fala ta khafanna aiban karka ji tsoron wani abu na aibu fi zikirhi wajen ambata shi wa sifatihi min rabbika ma wasabahu min nafsi siffar shi kuma ga Allah yanda dai Allah ya siffanta za ta shi to kawai wannan abin shine siffar Allah subhanahu wa ta'ala anan karka ji tsoron aibu karka ji tsoron aibantawa mai aibantawa me yasa ma ne yake maka wannan ishara saboda waɗancan jahamiya suna kiran waɗanda suke tabbatar ma Allah da cewa mushabbiha ne suna kamanta Allah shi yasa sai ce wato kar ka ji wani ɗar in dai har abu ya tabbata a Qur'ani da Sunna na siffar zatin Allah to kar ka ji tsoron aibantawa mai aibantawa wala takallafanna sannan kuma kar ka kallafa lima wa safa laka min zalika qadar kar ka kallafa ma kanka ambata gwargwadon wannan abin ko kuma kaifiyar wannan abin wa ma ankaratu nafsuka duk abin da ranka ta zamanto ta yi inkarin shi walam tajid zikrahu fi kitabi rabbika kuma a qur'ani yanzu abinda zuciyarka ta nutsu da shi abinda qur'ani ya tabbatar ka samu nutsuwa na zuciyarka saboda zai iya yiwa baka fahimci abin bane ba to kaga dole kana bukatar koma zuwa ga arrasakuna fil ilmi amma ka tabbata Allah subhanahu wataala ya haskaka maka wannan abu ka san shi karkashi komi akan tabbatar da wannan amma ma an karatu nafsu abinda ka samu kyamatuwar shi ga zuciyarka walam tajid zikrahu fi kitabi rabbi baka samu ambatan shi cikin qur'ani ba wala fil hadisi annabi babu ambatan shi a hadisi min zikr sifatu rabbika na ambatan sifar ubangiji fala tatakallafanna ilmuhu bi aqlika karka sursa sama ka lazumta ma hankalinka da iliminka wai sai ka kakka lazumta ma hankalinka sai ka san wannan abu kakka lazumta ma kanka sai ka san wannan abin to da haka kenan ka takaita amsa abin da aka tabbatarwa amma abin da ya zo a qur'ani ya zo a sunna ba a kallon wai hankalinka ka dinga gabatar da hankali irin yadda su waɗancan suke sai ce ya za ce ubangiji kuma yana dariya ya za ce Allah yana da kaza suna kallon nasu suna hararawa sai su kalli siffa ɗin ga kansu yanzu kuma in suka kalli siffar sai su kwatanta ta da Allah sai ce sam haka ba zai yi ba to amma kaga inda suka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar suka jahisan ma kansu sanin haƙiƙanin wannan sifa ɗin saboda ba su san yadda haƙiƙanin zatin Allah yake ba kaga da shikenan sun huta mala yace wala tasifu bi lisani kakka sifanta wa da harshenka matsar dai ba Allah ya tabbatar ma ba kakka sifanta da harshenka iya daga kuskure Allah subhanahu wata'ala ko manzo sallallahu alaihi tabbatar da wata sifa ga zatin Allah kuma kai ka zo ka ka dinga tambayar wai kaifiyya kana cewa to in an ce kaza to ya zai zama kaza to yanzu in mun ce kaza to kaza ne kaga kenan tattare da akwai shakka cikin wannan da akwai kuma rashin ladabi wasu mus'anhu yace ka ja baki ka yi shiru kama sama rabbu anu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala bai yi magana ba akai min nafsihi kaza ta yi nan gurin da yace kama sama rabbu ba wai yana sifanta zatin Allah da samtu bane duk da cewa ubangiji subhanahu wataala ya sifanta kanshi da kenan as-sukut yin shiru manzo Allah sallallahu alaihi kaga yake cewa ma sakata an ashiya rahmatan lakum abinda Allah ya shiru akan wasu abubuwa kaga manzo Allah sallallahu ya sifanta zatin Allah saboda Allah yana magana lokacin da ya ga dama kuma sannan ubangiji subhanahu wataala ya shiru lokacin da ya ga dama saboda haka kenan sai ma ya ce wa ma na nasubu min nafsi abinda Allah kama sa masa rabbu anu min nafsi fa inna takallufa saboda lazumta ma kai ma'arifata sanin ma lam yasif min nafsi abinda ba Allah ya sifanta za ta shi shi ba ka lazumta ma kanka sai ka san ma lam yasif min nafsi abinda Allah bai sifanta ma za ta shi ba da kanshi ka inkari ka matsayin shi kamar kan musa ma wasafa min hali abinda Allah sifanta zatin shi da wanda Allah zai sifanta zatin shi da abu sai ya musa da wanda zai sifanta zatin Allah da abinda Allah bai sifanta zatin shi ba duk matsayin su daya sau da ai dukkin su ne suka yi sun yi kankan ba sun gabashi Allah subhanahu wataala akan wani wancan ya sifanta Allah subhanahu wataala da abinda Allah bai sifanta zatin shi ba wancan kuma abinda Allah sifanta shi kuma sai ya musa ya kore kaga dukkan su ne sun haɗu akan kenan gabatar Allah subhanahu wa ta'ala da manzo a bisa wani hukunci ma ya ce ka inkari kama wa safa mina fa kama azamta kamar yadda ka girmama laifi kake ga girman sha'anin ma jahidahul jahiduna abinda masu musawa suka yi musu mimma wa safa min nafsi daga abinda Allah ya sifanta za su yi shi dukkanin wanda zai zamanto ya kore abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kanshi to wannan abin yana iya kafurta shi to yanda kake ga girman musu abin da Allah ya tabbatar to haka zaka ga girman tabbatar da abin da ba Allah ya tabbatar da shi ba fa kadhalika a'zim takallufa kama haka kuma ka girmama lazimta ma kai ma wa safar wasifuna abin da masu sifantawa suke sifantawa min malam ya min abin da Allah bai sifanta za su shi ba yanda korewa abin da Allah ya tabbatar yake matsayin kafirci to haka kuma siffanta Allah da abin da ba Allah siffanta za su shi ba shi ma yana matsayin kafirci ne ga ubangiji subhanahu wataala saboda mutum yana ba da labari a bisa zatin Allah abin da kuma ba haka bane ba zatin Allah yake saboda za mu san zatin Allah ta yadda Allah ya gaya mana ko manzo Allah sai ya gaya mana duk abin da Allah ya gaya mana cikin Qur'ani na siffar zatin shi sai mu imani rashin imanin mu da wannan laifi ne abinda mazo sai tabbatar mana haka amma kuma siffanta shi da abinda babu shi a Qur'ani babu shi a sunna to girman laihin kamar girman laihin korewa ne da mai korewa da mai siffanta Allah da wannan dukkin su da so da haka da mushabbiha da mu'attila duk ɗaya su kuma dukkanin inda mu'attili yake mushabbihi duk wanda Allah zai ce yana da kaza sai kore ma Allah abin to he da ya kamanta Allah da halittun shi sannan ne kore saboda bai kore ma Allah siffar hannu ba sai da ya kalli halittun hannun halittun Allah sai ga ya za a yi yadda mutane suke da hannu kuma a ce Allah ma yana da wannan to kaga da mu'assili da mushabbihi duk da su mu'assili mai korewa abin da Allah tabbata mushabbihi kuma mai kamanta Allah da halittun shi wane ne ya bashi labarin cewa hannun Allah kamar haka ne yake wa ya bashi labarin sabkowar Allah kamar wa ya bashi labarin zawwar Allah kamar na halittun shi ne kaga dukkanin wanda zai kwatanta zawwar Allah da Allah ce wajen rabbuka wal malaku saffan saffa zai kwatanta nuzuli da nuzuli na halittun Allah zai kwatanta istiwa'i da na halittun Allah to matsayin shi kamar wanda ya kore ma Allah subhanahu wata'ala ne ba su da bambanci wannan yana koya mana wani abu a lokacin da ahlu sunna yake tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala sifar shi ko kuma ahlu sunna yake tabbatar da wani abu na sunna sai kuka haɗu da kai da wani wanda shi kuma ba ahlus sunna bane he manufar ku ta zo ɗaya akan wannan abin ka yarda da abin ya yarda da abin ka yarda da abin dan shi a ya yarda da abin to yanzu lokacin da za ku yaƙi wancan abin kar ka yarda ku haɗa gwiwa da kai da dan shi a akan rusa wancan abin saboda yanzu wata barna ce za ku rusa in kun dawo gida kuma barnar da ta yi girma ta zama to ta bayyana sannan kuma duk inda kake buƙatar tabbatar da wata aqida ta ahlus sunna wal jama'a kar ka zo ka ringa kokarin tabbatar da ita ta hanyar maganganun waɗansu mutanen da su karan kansu ma suna da aiki dole sai ka kula da wannan shi yasa zaka ga shekul islam a ina mana ishara da mun tsumin sunna zuwa ga littattafa waɗanda suke ahlus sunna ibn qayyim ina mana zuwa ga littattafa ahlus sunna amma yanzu ka zo kake kokarin tabbatarwa ya zama duk gabaki ɗaya kar bakka da wata madogara sai ka ɗauko magana wani wanda dama shi ma yana da kuskure guri kaza kun saba guri kaza kun saba guri kaza kun saba to yanzu wani zai ma ilzami to yanzu tun da ka yarda da wannan dole ka yarda kuma da duk waɗancan abubuwan da ya kawo amma ko da za ka kawo magana masalan kana son ka tabbatar da wani ka kawo qur'ani ka kawo sunna ka kawo asar na magabata wanda ba su da wani ba a da wata matsala da su to yanzu kuma ba laifi bane ka ce to ai wane ma dan aqidar shi ma ga abin da ya ce wada ma kenan in ba ku yarda da qur'ani da sunna da kaza to ai kun yarda da magana wada ko kana sa ma irin wannan akwai inda zaka ce Allah ya ce manzo Allah sai ya ce wani duk sai ki yanzu ka ce to ai shehu wani ma ya ce sai ce na'am na'am na'am ka gani ka gani wani zaka ce da an ce hadisi ya ce in ka ce imamu wani ya ce sai ce na'am na'am a mazhabin mu ma ce ai haka ne abu kaga ai da koyi wannan to kar ya zamanto madogararka maganar wancan mai matsala za ka rusa kanka sunna tana da komunta ba ta da bukatar sai an masa wani kama kame sannan sunna ba ta da bukatar sai wani baura gurbi ne zai tabbatar da ita ita sunna ƴaƴanta su suke tabbatar da sunna ahlu sunna su suke tabbatar da sunna kuma sunna da su waɗannan wanda suka maida ta ita ce inuwarsu ita ce mafakansu ba su da wani furjinsu he sunna to kuma waɗannan su ne waɗanda suke wakiltar sunna amma ba wai wanda su suna da wasu matsaloli ba duk kuma lokacin da ya zama to waɗanda suna da wani mushkila su ne za ka maida a babin to kuma za a samu za a samu mushkila shi yasa lokacin da murji'a suka tashi rusa kadariya me ya biyo baya kaga su ma sai suka fada wata bid'a kin wanda take mafi sharri daga wannan to haka zaka ga duk lokacin da wani karkatacce zai nemi cewa ya za a yi makawo ya jagoranci waɗanda suke mamakahi ka gani kamar jan mota ne na makawo kaga ga wanda suke makahi kaga kenan biyu babu kenan gurgu ya iya sada wanda yake gurgu dan uwan shi saboda haka annal isma fi dini an tasayyaf fi dini ay sun tahabika wala tajawaza ma haddalaka mala yace saboda haka wa takalat ilayhim wa ma qara'tu nafsu wa lam tajid dhikrahu fi kitabi rabbik wa la fil hadith an nabiyik min dhikr sifati rabbik fala tatakallaf ilmahu bi aqli wa la tasifhu bi lisani wasmut kama samata rabbu alu min nafsi فإن تكلف معرفة ما لم يسب من نفسك من نفسه كإنكار كما وصف منها فكما أعظمت ما جهله الجاهلون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصفه الواصفون مما لم يصف منها فقد والله فقد والله kaga yadda mala yake rantsuwa shi ne abin da ake cewa ban biyo ka bashi rantsuwa ba ba nan yi bane yin rantsuwa akan abin da yake gaskiya don ƙara ƙarfin gwiwa ka gani duk kuma a babu na tauhidi da babu na bin nan zaka ga Allah subhanahu wataala yana wannan fala war rabbika la yu'minuna ka gani wa yasalunaka na qalu tallahi ko ba ba shi bari akan abin nan na tabbatar da ta da mutane ka gani da kuma abin nan bangaren ta da mutane zaman lazina kafaru Allah ya ba su qul bala wa rabbi la tubatunna ka gani wa yastanbi'unaka haqqun qul huwa i wa rabbi innahu lahaqqun ka gani saboda haka zaka ubangiji subhanahu wataala yana rantsewa a abin da yake tabbatar da abubuwa ne na gaibu bangaren abin da yake aqida tauhidi kenan rantsewa a baban ka ce billahi allazi la ilaha ko kaza haka abin yake bai nuna cewa abin da kai ko ba gaskiya bane ko kuma wani a dan ta akidi ne ka tattaro hankalin mutane yace faqad wallahi azzal muslimuna alladhina ya'rifuna al-ma'rufa wannan homala yana magana a wancan karni din na bakwai yace faqad wallahi azzal muslimuna musulmi sun yi karanci sun yi wahalar samuwa alladheena ya'rifuna al-ma'ruf wadanda suka san abu wanda yake kyakkyawa wanda wa bi ma'rifatin yu'rafu ta hanyar sanin su ne ake sanin abu mai kyau wa yankiruna al-munkara wadanda suke inkara munkari wa inkaruhum yunkaru inkarun su ne ta hanyar shi ake sanin munkari yasma'una ma wasafa Allahu bihi nafsuhu wanda suke jin abin da Allah sifanta za su shi min hada daga wannan fi kitabi a littafin shi wa ma balagahum mislahu da kuma abin da makamancin shi ya ci musu min nabiyyi na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan wasu ya karamci cikin al'umma musulmi yace wa faqad wallahi azzal muslimuna musulmi sun yi karanci alladheena ya'rifuna al-ma'rufa wanda suke sanin abu mai kyau bi ma'rifati urafu wanda da sanin su ne ake sanin ma'rufi shi ma'arufi ai ana sanin abu ma'arufi ne ta hanyar bayyana wa mutane da kuma aikatawa yanzu in ka san ma'arufi na san ma'arufi wani ya san ma'arufi amma ban ma'aikata shi don Allah wani ya sani sai na ja baki na ban bayyana ba kuma in aikata ban aikata ba ka lura da karnar biyu da kai wanda shi ba zai tabbatar ba ka ji ɗaya ba ka je ba a bakin shi kuma sannan ba ya aikata ba to don Allah waya ne za a sani kai baka aikata ba kuma baka ce ba a yi sai a ɓoye kuma ka ce a ɓoye ni ma ahalus sunna ne to ya za ya za shi shi yasa shi ta ya ce to wanda sun yi karamci ita dole sunna ka fito ka faɗe ta a zage ka a ci mutuncin ka a aibanta ka a kahurta ka a bid'antar da kai dole ka tabbata ka wannan sai imam ahmad din nan haka kawai ta musu ne zama imam ahalus sunna wal jama'a kishi aibantawa kahurtawa yin kaza hukuncin kisa wal ira ne bai haɗu da shi ba kuma tun a lokacin suke da wanda suke munafikai Allah wata fa masu tarko da abin da aka farki kuma duk malaman da suke rubutu ka bibiya dukkan leka tarihin wanda suka tabbatar da sunna suke rubutu kan sunna ka ga yaya rayuwarsu ta kare karshen su ya suka gamu da shi na gaba gaban su dai manzannin Allah ba kashe ba ka ayyin min nabiyun kuke kora fidda da gari wanda ya fi shan wannan manzana sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce hallake min qaumika shaddu alayka min yawmi ud ka hadu da abin da yace laqad laqitu min qaumiki ma laqit iz aradtu nafsi ala ibn abdi halil ibn kulan iz aradtu nafsi alayhim falam yaqbaluni kaga irin cutuwa da manzana ta sai hadu da ni irin kitumurmura da aka kulla to dan a nuna ma ita hanyar haka nan take yace to waɗannan wasu yi karamci saboda ai kaga bada al-islam ghariban wa sayudu ghariban fa tuba lil ghuraba to wanda suka san wannan kadan ne kuma wannan yana zan cewa can lokacin to yau ha ka kalli misali a zamanin shekul islam ka kalli malaman da aka yi a wannan karnin wanda suka rubuta tarajim na ulama na karnin sabi kaga adadin a duniya adadin malaman da duniya take amma waɗanda suke kan irin turba shekul islam ɗaliban shi ka nawa ne da ɗaliban na da kuma ɗaliban da suka akwai ɗaliban da ɗaliban ne amma ba su tabbatar da abin ba za su zo su saboda sun san babu wani malami kamar shi har su baye ma kuma sahiya su saboda za a dinga yin wa'azi wasu daga zuhadu su ma suna majalisin suna jin abubuwa na gudun duniya saboda gudun duniya da yake kan turba ta shari'a in ka zo wajen shekul islam karshe ne to za su ringa jin maganganun da za su kashe musu zukata to amma bangaren aqida ko bangaren su daban su bangaren suluki za su zo wajen shekul islam su ringa jin irin abubuwa na ibadu irin abubuwa na wannan amma bangaren abin da ya shahi aqida ba su tare da shekul islam to irin su ne ma za ka ga wasu sai su ta rubutu kuma da ya mutu da aka yi ta wannan turura aka dinga abubuwa na mukhalafa ire-iren wannan ɗaliban wanda su bayan ne ko rasu zai ba gwarsa ba zai so da sun wasu kuma kawai su suna zauwa bangaren luga su ko luga ce suke zauwa su ba ruwan sa sun ga abin nan su zo saboda sun san siboyin zamanin shi sun ga yadda ya tun da suka ci shekul islam ya yi istidira ce ga siboyi abu hayyar har ya fusata ya bar majalisin shekul islam ya ce aikin banza ya ce to akwai kusakuran da siboyi a cikin alkitab ya yi sama da guda tamanin wanda na gano su wanda shi ma bai gane su ba ya ce kuma da gage ga wannan shin annabi ne na nahawu ziboyi annabi ne na nahawu da za a ce masumi ne bai samu bai bai kuskurewa a ciki to da suka ji wannan suka ga irin da yake ma waɗannan manya-manyan istidiraki wasu kuma suka so ai babu malamin loga yanzu kuma kamo da su kuma suke ta tafiya to yanzu irin wannan ai gaga tilin ne amma sun yarda da wannan amma ya za ka kwatanta irin su ibn qayyim a mutu ko a tashi ko a yare ka taba jin ko guri daya ya ce malami na ya kuskure kaza malami na ce kaza ka gani shi yasa bayan da zaka kwatanta irin su ibn qayyim da irin su zahabi ba za su da bayan da zaka kwatanta da irin su ibn abdul hadi kaga waɗannan duka su sun tabbata sun yi abin nan akai in mutuwa za a mutu tare duk abin da za a yi shi yasa zaka duk abubuwan da shekul sai ya tabbatar su ba su da sha amma za ka ji zahabi wani gurin shi yakan cewa guri kaza kaza kaza banna tare da malam guri kaza kaza banna tare da shi a kaza ka gani amma irin sai mun kai muwa in ya kawo ayyada yake ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza to haka kenan yace sun yi karamci waɗannan kai kokari ka zama cikin wannan yan kaɗan ɗin wa bin kare ya kuma wani ma'a zama labi min nafsa kuma haka za ka duk malaman da suke tabbatar da wannan malam jafar ba halitta jinin shi ba ka ce jinin shi halitta kwanan da yanzu haka ba ana kotu wasu sun ce dafta sani shi ma wai an gano ya yi kaza yanzu ya tutse shi zai an tutse abin jabbar dole shi ma ya tutse shi kaga shekarar jiya ne na gota kisa suna ta abin da yin ka gani to irin wannan abin da ma su haka ba kan ba a yau bane aka fara wannan abin tun a bayawa dama an fara irin irin waɗannan ababe din yace fa wallahi azzal muslimuna alladhina ya'rifuna al-ma'ruf wa bi ma'rifatin yu'raf وينكرون المنكر به إنكار ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه وان سكي جن أبن الله سبحانه تكنش من هذا نلقى وأن سبوفي في كتابه القرآن وما بلغهم مثله da kuma irin abin da ya ci musu min nabihi na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dukkanin abin da ya tabbata na siffar zatin Allah a cikin hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam kamar abin da ya tabbata ne a Qur'ani a wajen ahlus sunna babu zancen wai babu aqida a ce wannan qadaiyyat subut wannan zani subut wannan mu'tazila da sauran wancancan mubtadi'a su ne a babul aqida ba su yarda ba da ihtijaji da hadisin ahad a babul aqida kuma manufar su dan wasu kore ne in hadisi ya zo su ce a wannan hadisin ahad ne aqida ba za a yi da shi ba to duk abin da ya tabbata a babu aqida ne babu wannan duk ɗaya ne babu bambanci bambanta tsakanin zanniyar subutu da kuma qat'iyyar subutu a babu aqida wannan aiki ne na wanda suke yan bid'a saboda haka duk abin da ya tabbata a sunna in dai ya tabbata ka tabbatar da shi fama marida fama marida zikir hada yace fama marida zikir hada ambatan wannan bai sa rashin lafiya wa tasmiyati da kuma ambatan shi qalbu muslim ma'ana qalbu muslim zuciyar musulmi fama marida bata zama tana rashin lafiya min zikir hada wa tasmiyati wanda ambaci siffar wannan ko an kira Allah subhanahu wataala da wannan siffar zuciyar musulmi ba ta jin karma yanzu ka ji ma Allah yana da kaza Allah yana da kawai sai ka ji hankalinka ya tashi amma da za ka biyo ne har tsika jiki na ne ce in suka hudu hajji ne ke tsika jiki na sai ji in ji wani yamma ba ka gani saboda sa ce na cutar ta sashe yanzu ce shi amma me ya damuwa ci ka gani Allah hada ba kurani manzalar san sai hadi kai ne kai manzalar san san tsarkake Allah hada zaka ce tsika jikin ka take tashi to da ka ji dama wannan ka san da akwai matsala wala takallafa sifata qadarihi wa tasmiyata ghairihi من الرب مؤمن ولا تكلف مؤمني بزمن توبة ولا تكلف بزمن كلف ما كان صفة قدره صفة حقيقة ونن صفة ولا تسمية غيره من الرب كوكما أنبش وني صفة الله سبحانه ولا تسمية غيره من الرب كوكما أنبت وني الله ga Allah subhanahu wataala irin wannan sifa din kenan wanda yake mumini wala takalla baya lazumta ma kanshi sifata kadari sifanta gwargwada hakikanin wannan abin ga zatin Allah wala tasmiyata ghairi ko kuma ya ambaci ya ambata ma wani Allah ya ambaci wani Allah a lokacin da ake faɗin siffar ubangiji subhanahu wataala min rabbi daga siffar Allah mumini baya wannan mumini baya kallaba ma kanshi kenan sanin hakikanin siffar da Allah ya tabbatar ma kanshi sannan kuma mumini baya ambata siffar Allah ga wani Allah dan an samu tarayya ambatan sunan ya kwatanta wannan duk ba dabi'a bace ta mu'mini wa ma zakar an rasul sallallahu alaihi wasallam annahu sama'u min sifati rabbi duk abin da aka ambata manzo Allah sai ya ambace shi na siffar Allah fa huwa bi manzalati ma samma kama Allah ne ambata wa ma wasafa rabbu min nafsi da kuma abin da Allah ya siffanta za ta yi shi saboda haka warasikuna fil ilmi wanda diddigen su ya tabbata al'ilimi alwaƙifuna ya sun taha ilmuhu masu tsayuwa inda ilimin su ya tsayu inda ilimin ka ya tsayu shine abin da Allah ya gaya ma kawai kai imani ka yarda Allah bai ilmantar da bayi sanin hakikanin kaifiyar yadda za ta yi shi ba shi yasa Allah bai nuna ma bayi za ta yi shi ba kenan wal alwaqifuna ya sun taha ilmuhu masu tsayuwa bakin inda ilimin su ya suka ji saboda ma utitu min ilmi illa qalila ba ma wai zati Allah subhanahu wataala ba halittu nawa Allah ya halitta wanda kuma Allah ya hana mu mu gano hakikarin su kaga mun yarda a duniya nan muna rayuwa da aljannu amma innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu ba ki abin da aka gaya mana kawai muke sani mun yarda da muna da rai amma mi wa ya sa hakikanin rai eh abun da ya sa hakikanin rai wa ya sa alona kana ruwa kulin ruhu min amrin rabbi ka gani rai yana daga lamarin Allah amma muna da rai muna rayuwa akan wannan ina muka san hakika ne shi Allah ya bar ma kanshi sanin wannan to ya kuma za a ce ka iya ganawa hakikar wannan yace alwaqi kuna ya sun ta ilmuhum alwasifuna li rabbihim masu sifanta ubangin su bima wasafa min nafsi da irin abin da Allah ya sifanta kai at-tarikuna lima taraka min dhikriha waɗanda suke barin duk abin da Allah bai bar ambatan shi ba abin da Allah ya bar ambatan shi la yunkiru da sifata ma samma min hajjad ba su inkarin siffar abin da Allah ya ambata wai dan musu da jayayya sannan wala takallafuna wasfahu ba su tursa sama kansu siffar ta Allah bi malamin sam da abin da Allah bai ambaci zatin shi ba ta'ammuqan dan zurfafawa ba su wannan li'anna al-haqqa tarka ma taraka saboda gaskiya barin duk abin da Allah ya bari wa tasmiyatu ma samma kuma me ambatar abin da Allah ya ambata malam sai istishari da fada Allah wa man yashaqiqir rasula duk wanda ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan ga shari'a ta bayyana gare shi Allah ya faɗi cikin Qur'ani sifofin zatin shi manzon shi sanarsa ya faɗi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma ya bi tafarkin da yake sabanin tafarkin mu'mine dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da abin da Allah ya tabbatar nuwallihi za mu jibita mishi ma tawalla abin da ya dora ma kanshi saboda ai kaga Allah ya bayyana gaske shi kuma sai zaman to ya kangare ko wa nuslihi jahannam kuma karshe mu shigar da shi jahannama mu kona shi wa sa'atu muslim wa ballahu lana wa lakum hukman yace Allah ya mana kyauta da mu da ku na hukunci wa alhaqna bis salihin kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya riskar da mu da nagartattu wa hadha kulluhu kalamu bil majshuna yace duk wannan magana ce ta ibnu majshuna saboda haka al imam wanda yake imami fatadabbaru ka lura da wannan wanzur kaifa asbata sifat kai dubi yaya ibnu majshuna tabbatar da sifofi wala fa ilmal kayfiyya kuma ya kore ilimin kaifiya muwafaqatan li ghairihi min al-a'imma dan dace ma wani shi daga a'imma wanda suke na shari'a wa kaifa ankara kuma ka duba kaga yaya ibnu majishuna yayi inkari alaman nafas sifat ga wanda suka dinga kore sifofi bi annahu yalzamu min ithbati kaza wa kaza wanda suka kore sifar Allah suka ce to ai in mun tabbatar da Allah yana da hannu to ai zai zamanto lazim dole ya zamanto ko jauhari ne ko arazi ne to kuma in ya zamanto jauhari ne kenan ya zamanto kamar halittun shi in kuma ya zamanto kaza ya ce wa kaza kama ta ulhul jami'a kamar yadda jami'a suke cewa annahu yalzamu an yakuna jisman wai in aka ce Allah yana da hannu to lazim kenan sai dai ya zama jiki ne aw aradan ko kuma arabi abinda bai da hakika ne bai kuma muhdathan to kuma in arabi ne kenan da kafin shi babu shi aka yi shi in kuma misali ya zamanto kenan jismi ne kenan shi ma dai duk abin da yake jiki yin shi akai duk abin da yake arabi da babu shi sai daga ba aka samar da shi to wai in suka tabbatar ma Allah da wannan sifar kenan sun tabbatar ma Allah subhanahu wataala da kenan zamantarwa jiki ko na amma kamar haka shi yasa zaka ga lokacin da suke jifa ahlus sunna sai ta dinga cewa wai ahlus sunna suna mai da Allah jiki wai suna mai da Allah jiki ka gani ina alaka tsakankanin tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala da kuma mai da Allah subhanahu wata'ala kamar sura hansu sau da haka kenan dukkanin kuwa wanda bai iya sanin Allah ba ta hanyar tabbatar da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala tabbatar ma kanshi to tabbas bai san Allah ba wannan kuma alkur'ani ne zo da sifofin zatin Allah manzo Allah sassan kuma ya tabbatar shi yasa yana daga cikin kenan tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala zaka ga irin ayoyi da surori wanda suke tabbatar da siffofin zatin Allah zaka ko a cikin Qur'ani suna daga waɗanda suke da dumbin fadala dori akan sura kada misali suratul Fatiha da za ta da ita tare da mala'iku dubu saba'in wanda ba saba sabkowa ba ita ce alkafiya ashafiya aka buɗe alqur'ani da ita ita ce sab'ul masani wal qur'anil azim wanda aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki suratul fatiha yadda take sifanta Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ayatul kursi shugabar ayoyi gabaki ɗaya na alqur'ani wanda saboda yadda ta kumshi siffanta sifofi na zafin Allah wanda ya karanta ta iblis ma ba zai kusance shi saboda karanta ta da yaqinin abin da yake cikin ta to haƙiƙanin sanin Allah subhanahu wataala shi yasa in zaka koya wa ba kawai tilawa ba zaka koya ne kawo misali mata da wasu wanda ake karanta dole ka gaya mashi wannan sifofin ya san ma'anarsu ya san girman Allah ya karanta kuma ya ce maka wai shedan ya bige shi amma da wakin karanta da sakin ce ai da rana ma aljani ya bige ni aikin banza yo karantawa ne kamar karatun jarida ne hukuka kamar karanta ce mai karatun jarida ma hika shi ya san me yake karanta kawai sha haka shikenan kawai ka karanta kuma ka ce abin zai ma tasiri ayyuwa kaga dole ne a san ma'anai to ita ce kaga shugabar ayoyi na alkur'ani saboda mi yadda take bayyana girman siffofin Allah subhanahu wataala ayatul suratul ikhlas wanda ga karanta ɗaya kamar ka karanta izu 20 suka ce siflana rabbaka Allah saukar da kul huwa Allahu ahad to ka kalli ma waɗanda ma ayoyi da surorin da suke tabbatar da siffofin zati Allah subhanahu wataala matsayin su a cikin alkur'ani yanzu suratul fatiha arraƙiya a shafiya ibn qayyim da yace ita yake ma kan shuruka to dan ma da kar rigida karasa kan garanta yace yakan ma kan shi rukuya da wannan kuma a samu lafiya ka kalli wancan sahabbai da suka karanta ma wani kamar an zare shi daga an zare wa shafin nan dan Allah in kana so ka kwatanta duk hatsabibancin ifrit duk hatsabibancin ifrit ya shiga jikin mutum ka gabatar ma mutumin da darasi na aqida ka nuna mai zucce shi ka yarda cewa ya sallama ba wanda zai zo bai ce mun je gurin bokawa ne zo wannan ma ne gwada za mu yi mu gani rukuyan ma wani ma yayi nashi wani ma ya ci bakin raban shi wani ma an je yayi saboda haka yanzu kai ma dai a dai mu ga dai yaya wannan kawai ya tafi can gurin ya koma wajen wadancan kan ka bata ma kanka lokaci har kai ma sa ma shakka ka bashi darasi na aqida ya yarda cewa qur'ani waraka ce yarda kuma warakar na hannun Allah take kai in ba gurin gaba ake samun lafiya kuma sannan ya yarda cewa kenan ba yawon bakin ka bane ko na a wannan rukuya kawai sababi ce Allah ne mai warkaswa ka gabatar mai darsa ida ka karanta mai suratul fatiha a koma wace irin cuta ko wace irin cuta amma gabata da koyon da duk kuma ga ayata yana da ismul azam shi ko suratul fatiha ce ko in ka zo kawai karanta masa kai ta mai ta iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sirrul fatiha in ka ji ana sirrul fatiha iyaka na abudu wa iyaka na fatiha ba wani sirru ba ne da yan bida su ta ji sirrul fatiha ba wani abu ne da iya sirrul fatiha kin shine tabbatar da wannan aqida kin iyaka na abudu wa iyaka na sa'in gare ka kadai na abudu wa iyaka na sa'in wannan shine sirrul fatiha to kai ta mai ta ka karanta mishi ayatul kursiyu ka karanta irin su ikhlas irin su farki da nasi ka sha mamaki saboda haka mana ya ce fi kitabin fiƙil akbar ya zo a littafin nan ne wa fi kitabin fiƙil akbar ya ce ya zo a kitabin fiƙil akbar littafi ne kitabin fiƙil akbar na al'imam abu hanifa wanda ɗalibin shaidin ga mushi tambayoyi a kai fiƙil akbar yana da ke na ruwayoyi waɗanda suke guda biyu akwai ruwaya ta ɗan imam abu hanifa wanda ya rawaita daga kenan abu hanifa akwai kuma kenan ruwaya ta shi wannan ɗalibi na imam abu hanifa wanda ya dinga yi mushi tambayoyi kaga cewa alfiqhu me ake ne da alfiqhu shine fahimtar addini fahimtar aqida ana ce min fiqhu fahimtar ahkam ana ce min fiqhu mu'amalat ana ce min fiqhu amma duk waɗancan da suke da alaka da almukallafuna shi sai a kira shi fiqhu na asala arwalla sallah abin da ya shafi wannan sai a kira shi da amma abin da ya shafi sanin Allah shi kuma mi akbar kenan saboda haka shi yasa kenan da yawa malamai suna da wannan akira shi al-fiqhul akbar al-mashhur inda abi hanifa wanda ya shahara wajen imam abu hanifa allazi rawahu bil isnadi wanda na inda ashabi abi hanifa wajen daliban imam abu hanifa wajen daliban imam abu hanifa me yasa ma ne yace al-mashhur inda ashabi abi hanifa waɗansu suna inkarin nisba in fiqhul akbar zuwa ga Imam Abu Hanifa wasu kuma suna tabbatarwa irin su Ibn Abil Izz al-Hanafi yana tabbatar da nisbto shi zuwa ga Abu Hanifa haka Sheikhul Islam shi ma anan sai mu lissafa kenan Sheikhul Islam ya tabbatar da shi ga Imam Abu Hanifa wannan karanta والآن يفقه الرجل نعم wannan kitab al-fiqh al-akbar littafi ne wanda yake matabu mutadawal yana na an buga shi kuma duka ana amfani kenan da shi ina jena a cikin majmu'i wannan ma na ad-dalil wanda yake mai 105 ba za ka rasa shi ba kenan risala ce takaitacce akwai ta kuma mustaqilla haka al-mashhur inda ashabi abi hanifa wanda yake ya ji shuhura wajen ashabi abi hanifa yana da sharhuna ma da dama wanda malamai suka yi mishi kaga samun littafi da shiru yana tabbatar da cewa tabbas littafin akwai nasabto shi zuwa ga wanda ya yi shi amma malamai sun tattauna dangane da nisbatin shi zuwa ga al-imam abu hanifa wasu suna jingina shi zuwa ga ibn abi hanifa kamar ibn nadim kama ibn muzaffar a cikin tafsira kamar shekul isra cikin minhajus sunna dar uta'arid da kuma nan da jami'ul masail da kuma ibn qayyim cikin ijtima'u juyushil islamiyya da kuma cikin nuniya duk sun tabbatar da shi da ibn ibn abul iz al-hanafi ya tabbatar da shi da kuma isma'il al-baghdadi shi ma tabbatar da nisbatin shi zuwa ga imam abu hanifa wasu kuma suna inkarin nisabta shi zuwa ga imam abu hanifa suna jingina shi zuwa ga ɗalibin imam abu hanifa kamar imam zahabi cikin al'ulu da kuma tarihul islam da ibn al-umar cikin shazaratu zahab duk suna nisabta shi zuwa ga ɗalibin imam abu hanifa saboda haka kenan littafi ne wanda imla'i ne na imam abu hanifa yayi ma kenan ɗalibin shi allazi rawahu bil isnadi wanda an rawaito shi da salsala an abi motsi alhakan bin abdullah albarki zuwa ga wannan ɗalibi na imam abu hanifa shine alhakan bin abdullahi bin maslama bin abdurrahman albarki wanda yake faqihi wanda kuma ya rawaito wannan littafin daga imam abu hanifa abdullahi bin mubarak yana girmama shi yana bajjala shi saboda addinin shi da kuma ilimin shi imam abdullahi bin mubarak yana cewa kana basiran bi ra'ayi allama kabiru sha'an ya ce na da girman sha'ani ya rasu hijira tana da shekara 197 Allah ya shi da rahama kala ya ce sa'altu abu hanifa na tambayi malami na imam abu hanifa kuma tsari na tambaya da amsa ko tambayar malami wannan abu ne wanda yake sananne wajen magabata shi yasa zaka ga akwai su'alat wanda ɗaliban imam ahmad bin hanbal suka mishi akwai su'alat wanda za ka samu irin su al'ajurri suka yi ga imam abi dauda haka za ka samu kenan akwai littattafai wanda magabata suka wannan he ɗaliban malami su zo su dinga mai tambayoyi akan abu ana rubuta to suka ga wannan littafi in aka nasarta shi zuwa ga malamin me ne to da ai shi malamin shi yake imla'i abu duk yare da abubuwan da suke ciki saboda haka kenan yace sa'altu aba hanifa anil fiqh akbar akan abin da ya shafi fiqh akbar shine aqida fa qala yace la tukaffiranna ahadan bizambi kakka kahurta wani ɗaya sababin zanibin da ya zama to ya aikata raddi zuwa gawa khawarijawa wala tanfi adam bihi min al-iman kakka kore wani ɗaya sababin zanibi daga imani raddi zuwa gawa mu'tazila wa ta'muru bil ma'ruf ka dinga umarni da kyakkyawa wa tanha anil munkari ka dinga hani daga mummuna wa ta'lam kuma ka san annama asabaka duk abin da ya sami kalame kulli khufiya dama ba kaddara zai kuskure maka ba kaga rabi zuwa ga qadariya wa ma asata abin da ya kuskure malame kulli siba dama bai zama zai same ka ba wala tatabarra min ahadin kakka barranta ka zamanto ka barranta min ahadin daga wani daya min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam raddi zuwa ga rafida zuwa ga shi'a wala tuwali ahadan duna ahadin kar kuma ka jibici wani a cikin sabon manzana sallam ka kuma ware wani irin tsari na nawasif wanda suke wara bangaren kenan sahabbai kuma su barranta da wanda suke ahlul bait wa an tarar da amra Uthman wa Ali ila Allah azza wa jal kuma lalle ka mayar da lamarin sayyidina Uthman sayyidina Ali zuwa ga Allah mai girma da buwaya cewa wane ne fiyayye wane ne yahi fadala tsakanin sayyidina Uthman da sayyidina Ali ahlus sunna ba su yi sabani ba akan gabatar da sayyidina Uthman akan khalifanci akan sayyidina Ali to kuma gwargwadon fadalar su gwargwadon tartibin su aka sami khilafa misali sayyidina Abubakar Uthman Abubakar Umar Uthman Ali yanda misali tartibin su yake a khilafa to haka bangaren fadala ma kenan ahlus sunna sun yi sabani akan cewa shin da sayyidina Ali da sayyidina Uthman wane ne ya fi fadala saboda kowanne hadisai sun zo akan fadala shi amma wane ne ya fi wani fadala wannan a gidan sunna an yi sabani amma ahlus sunna sun rinjayar da sayyidina Uthman afdal min sayyidina Ali saboda fadalar su gwargwadon mi khilafus amma a lura ahlus sunna ba su yi sabani ba akan cewa sayyidina Usman aula bil khilafa sannan sayyidina Ali kenan ana ahlus sunna ba su yi sabani ba inda suke sabani akan afdaliya kuma sun rinjayar da cewa cewa kenan sayyidina Usman shine afdal akan sayyidina Ali mala yace an tarudda Usman wa Ali ila Allah azza wa jalla amruhum ila Allah azza wa jalla qala Abu Hanifa al-fiqhu al-akbar fi ad-din yace kaga sanin aqida a addini fahimtar aqida a addini khairun min al-fiqh fil ilm shine yafi fahimta a bangaren ilimin muka waɗanda suke ba aqida ba wala an yafqaha ar-rajul kuma mutun ya san kaifa ya'budu rabbahu ya zai bauta ma Allah khairun min an yajma al-ilm al-kathir shi yafi ka tula ilimi babu fahimta sai ne ya cewa fahamul harafaini ka fahimci harafi biyu ya haika harrace lautu ka fahimci abu kaga mi Allah subhanahu wa ta'ala kira zuwa ga fahimta walawala na fara min kulli firqatin ta'ifatan minhum liyatafaqahu fi din saboda su fahimci addini man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din kaga an tuqahu fi din kuma fahimtar addini gaba gaba sanin Allah shine karshen koli saboda man kan la ya'rafa wa la ya'khud wanda suka fi sanin aqida ilimin aqida su suka fi sanin Allah shi yasa zaka ga adadin malamai magabata waɗanda duk suka yi rubutu akan kutubul aqida yaya suka bar duniya kaga za ka samu sun yi ƙarshe wanda yake mai kyau duk wanda aka san su a yau da gobe a turba ta karantar da Allah subhanahu wataala to za ka ga ƙarshen su yana zauwa mai kyau waɗanda aka fi sanin su da yin ƙarshe mara kyau to za ka ga waɗanda suka jahilci Allah haɗarin jahiltar Allah sai lokacin da mutum yake da matsananciyar buƙata ta sanin Allah subhanahu wataala da taimakon Allah kuma sai ya rasa wannan abin lokacin da mutum ya zo lahaza ta ƙarshe Allah kare mu ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أي جمال علم الكثير شيء بلا كتول علمي ديا وعند باب فهمها kaga kenan lalle lalle musulmi akwai buƙatar ya zamanto ya kula da fahimtar qur'ani da sunna qur'ani da sunna qala abu muti qultu akhbirni an afdal al fiqh abu muti sai ce mai imam abu hanifa akhbirni an afdal al fiqh ba ni labari siyayyan fiqhun da mutum zai qala ta'allumu ar-rajul al iman wa shara'i'a wa sunan shi ne mutum da zai san imani ya san shari'o'i ya san sunnoni wannan shi ne fiyayyen fiƙo wannan shi ne fiyayyen fiƙo ba ka san Allah ba amma ka zo ka shagaltu a kan ya zan san lura ya zan san kaza kana samun irin wannan a ɗaliban ilimi sai ka ga wani bai karanta littafi ƙwaya ɗaya na ƙida ba amma ai dole dole ka san lugga masu kicciya lugga kowa ya ce musu lugga kicciya dole ka san lugha kafin ga yabin nan saboda haka ai dole wannan dan tarani ne sanusi ne zuhuri ne wane ne ishiriniya alburda hamziya ashariya wutiriya mutum ka gaya shekara wajen ashirin yana neman ilimi amma duka yana taskarta turka akan ashariya da wutiriya da kaza ya ida ma karasa to wai yanzu kai yaushe ne zaka je gaya su dai waɗannan ilimin wasu tsani kawai shikenan babu ƙarshe kawai kai bakin ka kawai sanin larabci kawai bakin sanin yare ne menene kamar menene gaya ai da kai gaya wannan wasila ce wasila ce wannan to kaga mutum ya fahimci wannan shine ya bi yace shine biyayyen abu wasu da sunnoni shi yasa zaka ga da dama daga malamai sun fada wannan janibi kaga mutum yana da sanin furu'a kamar me amma kuma bai san ba Allah din wanda yake bauta ma mutum ya san larabci ga amma bai san Allah da yake bauta ma والحدود da kuma sanin dokoki wa ikhtilafil a'imma da kuma sanin sabani na a'imma saboda duk lokacin da ka takaita ilimin ka abu sa kawai sanin abu guda kai mazhaba kaza kai ka sani to dole za a yi tarjuma da kai la'alla to kai abin da mazhabin ka ma ya sahi akan shi shine marju wanda wanda suka sai shine raji kai kuma ka takaita kanka kawai akan abu guda shi yasa kaga ake tashar rikici da mutane وذكر مسائل الإيمان سيامة مسألة لنا إيمان ثم ذكر مسائل القدر يامة مسألة لنا قدر والرد على القدرية دكما الرد كقدرية بكلام حسن دما قنا من شو ليس هذا موضوعه شيخ الإسلام نعم باشي بني في جرا وانا أبين باشي سوى دنم بأي لسابة بأك الرديني أكل قدرية ثم قال سيشي قلت أبو مطيع سيشي سيشي فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر me za ka ce dangane da mutumin da yake umarni da kyakkyawa yake hani akan mummuna yake tambayar imam abu hanifa fa yattabi'uhu ala zalika unasu sai wasu mutane su ma suka bi shi a bisa wannan amru bil ma'ruf malami ne yake umarni da kyakkyawa hali da mummuna sai samu adadi da suka kama mai ake fada'awa ake kawar da munkari ake ta umarni da kyakkyawa fa yakhruju ala jama'a wannan sai sa tun da yana ga yayi karfi fa yakhruju ala jama'a sai ma ya fita daga karkashin da'a ga shugaba hal tara zalika kana gashin ya halitta malami ne yake kawar da mummuna yake umarni da kyakkyawa duk mutanen gari gabaki dai sai zaman magana shi ke ji kalmar shi tayi kalmar shugaba to yanzu tun da shi yake da sulta yana hana mutane abu mara kyau yana umarnar su da mai kyau suna yi to yanzu shikenan zai iya fita daga karkashin da'ira ta jama'a ta umarnin wancan shugaba qala la imam abu hanifa ya ce a'a ya tsaya matsayin shi wani malami shi yana daga bangaren ulul amr umarni da kyakkyawa da hani da mummuna aqida ta ahlus sunna wal jamaa al amr bil ma'ruf wa nahy an munkar min ghairi sayfin ko bi ghairi sayfin ba tare da takobi ba kai bulala ba taka bace sanda ba taka bace takobi ba naka bane kai malami mara falu bayyuru bil lisani kai kana babun bil lisani amma ba ka da dama daukan makami ba ka da dama ka ce ai muna da adadin yawa mu dauki wannan imam abu hanifa ya ce a'a aqida salisa yana daga usulu guda biyar na mu'tazila usulu guda biyar na mu'tazila kaga sun gina kan al'amru bil ma'ruf wa nahy an munkar shi kuma me suka fage karkashin shi khuruji ga shugaba wa zai lissafa mana usul nasu guda biyar wanda yake matsayin kamar usulul iman na'am at-tauhid al-adlu al-amru bil ma'ruf wa nahy an munkar al-manzila bayna al-manzilatayn guda ɗaya alwadu wal wa'i alwadu wal wa'i to kaga su wajen mu'tazila al'amru bil ma'ruf wa nahy an munkar su a wajen su yin hoto na hoto ga shugaba kamar zanga zanga daukan makami a aqida ta ahlus sunna wal jamaa qatiba duk ahlus sunna wal jamaa ke mazance ba wanda ya yarda da hoto na hoto ga shugabanni ba wanda ya yarda da hoto na hoto ga shugabanni kawai wasu ne suke samun zamiya a babe na tafarki na ahlus sunna wal jamaa sai su dinga kwanan nan ma wani yayi magana ana tarjima da shi wai yana kokarin kare ƙarya kai ka taba ga ƙarya ho ita ƙarya ce ba abu mai wahala kamar abin da ba shi bane ka ce ka tabbatar da shi abin da ahlus sunna wal jama'a suka haɗu a kan shi hasali ma kai wannan ma ya masa iya daga ma abin da muka saba ma mu usansilawa al'amru bil ma'ruf wa nahy an munkar ba tare da takobi ba shi kuma sai ke cewa ya halitta azzaliman shugabanni ayi hoto na hoto da su ta hanyar ɗaukan makami alhali kuma ina ahlus sunna wal jama'a suka tafi a kawai aqidar su gabaki ɗaya wanda sun haɗu akai ɗauka haƙuri akan azzaliman shugabanni kau da kai roƙon Allah subhanahu wata'ala kawo yayewa ba su haƙƙin ku wanda suka ɗora musu dan saboda barnar da take ciki tahi maslaha da kuke gani irtikaba akhaffu dararai ne duk lokacin da aka ce ga maslaha ga mafasada kaga cikin saba cikin yin hoto na hoto da su akwai mafita akwai kwaran yadda jini cikin kuma tsayawa a yi haƙuri ƙin kaga a ƙarƙashin wannan a cikin yin hoto na hoto ƙin da su wala Allah ana ga akwai wata 'yan matsala da za a samu go to ɓarnar da za ta biyo baya kuma ta himu ne ultu abu matsayi ya ce ya ce walima dan menene yasa ba za mu yi hoto na hoto da su da makami ba wa qad amara Allahu wa rasuluhu bil amri bil ma'ruf alhali Allah da manzo sun yi umarni da umarni da tijja da hani da mumuna wa huwa faridatun wajiba farilla ce ta wajibi qala sai ce huwa kazalika yace kwarai ku haka ne lakin ma yufsiduna aktsara mimma yusilhuna abinda za su bata in suka ce su yi jatinga shi yafi abinda za su gyara min safikin dima'i na kwaran yadda jini wasu hilalil harami halitta haram wanti habul amwal da kwace dukiyo dan Allah kalli wannan magana da Imam Abu Hanifa ke ga ma Abu Mu'i sai ka kalli gaugawun da baltagai da zaman gari banza lokacin da suka ce za su yi zanga zanga a abin nan a Najeriya malaman suke ta magana suke ta zagin malaman da Allah ba kwace dukiyoyi ba ba kashe rayuka ba duk wannan abun ba abin da ba a yi ba to ana irin haka kuma ka ce kuma yanzu malamin da zai ce ma a yi hoto na hoton koda da makami ne shi fa munafiki ba ka ganshi ba a san kasan irin abin da ya faru a masar lokacin da wasu malamai suke harrata mutane sai Allah tona musu asiri sai aka gudu su a zamna da iyalansu suna kallon ta ne hankali kwanta cikin is aka haska to malama da wanda suka sa ku hutu ake ta shan babu diga to ga suna a zaune suna kallon tv da iyalinsu suna shan yi ku kuma kuna can kuna shan wahala abu ne fa yace walakin ma yafsulun aktsara min ma yafsulun abinda za su barnata za su jayo na banna yayi abinda za su gyara yanzu misali ai ka zo ana wannan akwai ɗan shi'a a koyi suna jin haushi suna son damar da za su fake da wannan akwai ɗan garkuwa akwai ɗan kaza kowanne zai zo kun tare kawai sunan zanga-zanga ce amma ce man haushi da wance man haushi da kai ka zo kana tunana ka za abin wani da ƙato bindiga shi kai ma da kuke sahiyar haushin keke shi kuma ya samu dama zai bude muku wuta tana ya bude ma wace haɗa waɗan kabilanci ya haɗa waɗan kamme wanda ya abu ya rikici daga nan sai kafirai su tattaro sai su zo su kauna sai su haɗu su ce kan ga gani to amma gane wannan masu ganewa ai yan kaɗan ne kamar abin da shekul islam ne ya gaya ma a baya su mafi yawa jahilai da gaugawun sun yawa kuma manhajin ahlus sunna wal jama'a fa ba yawan karatu bai ke sa a gane shi a baya mun kawo maganganu irin wannan ba wai yawan karatu ba yawan sharhuna na littattafai yawan ta'alikat yawan ta ba shi bane yake saka gane manhaji na ahlus sunna wal jamaa inda haka ne ba da kai fuqaha udiya ba wadanda suka yi sharhi suka yi kaza kuma aka yi suke da mu'aqaza in ka dauki misali fatawul bari ka dau ta'alikat da abin nan da Sheikh Abdul Aziz ibn Basi za a zo kasa sai istidraki ya abin nan ga hafiz Allah ya shi da rama ya ji Allah ya shi da rama nan kaza ne bangaren mas'ala wadda ta shahi tawassuli masa kai har ma aka rubuta risala guraren da ya kalafa da kuma irin guraren da Sheikh Abdulaziz bin Baz ya yi abin nan kinsa akan fatul bari to yanzu he ka ce wancan abin hafiz wa hafiz ne ya yi shekara kaza yana yi kale ka matsayin shi Sheikh Nasir ya ce babu wata iya mata sun gagara su a hida kamar kamar hafiz ibn Hajar ya za a ce wane mushi istiraki akan wannan ko ce kaza kenan ba yawan ba yawan ilimi bane zai saka gane wannan tawfiqi ne daga mulkatar ga Allah subhanahu wataala ba kuma dubara ka bace to in Allah ya dasar da kai ka fahimci tabarkin ahlus sunna to kai ta roƙon Allah ya karɓi ranka akan wannan tirbatin kai ta roƙon Allah saboda ka zama fiyayyu cikin musulmi imam al-bukhari ce khairul muslimin rajulun ta'allama sunnata rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace fiyayye mutumin da ya san sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma rike ta yace saboda haka fasbiru ya ala sunna fa innakum aqallan nas ahli sunna ku hakuri ku ne kadan cikin mutane wanda manzala sa sai yace wanda za su tabbata kan lamari na farko karshen duniya kamar wanda zai jamki garwashin mutane to kaga kar kai mamakin a duniya in adadin masu ra'ayin wannan abin suke da yawa ba a gyara barna da barna zalunci ba a cewa an zalunce ka kuma ka ce da barna za ka gyara wannan abin kai ma zai ku zama dukan ku daya yanzu kenan babu bambanci babu wani wanda yake da musulun misali in shugaba ya zalunci wannan zalunci ne kaza ne amma wace hanya ce musulunci ya samar da hanyar magancewa mushkilin duk lokacin da cuta za ta faru ba a magantar da cuta ba ta hanyar maganinta to za a aikin banza kaga a ce wai za a gyara al'amarin mutane ta hanyar wani yan wara hula wasu kungiyoyi wanda su kansu ma kungiyoyin ma su kansu ma kuskure ba ma wai su kansu ma kungiyoyin ma kuskure ne ma horar kungiyar horar hula ko to ita kanta kungiyar ma kuskure ce waye ya ce maka bayan ga shugaba ga gwamnati kuma kai ka dawo ka zama duk da na gwamnati kana sabila wa gwamnati duk suwa suke sa mutane cikin wannan matsala duk irin wannan kananan kungiyoyin ne ka gani to su karan kansu ma kungiyoyin ba su kafi kan daidai ba shi yasa zaka kuma suna da matsar adawa da duk wani abu na addini su ne zaka ji suna cewa wai malaman da suke aka ai zanga zanga waye ce musu su ga musu aya ko hadisi kai da ko larabci aka gaya maka ma aya ce a wajenka ka gani ko kuma ka shagaltar da rayuwanka abu sa koyan wani abu na duniya wasu na koyo kuma shine zaka ce a gaya maka ai duk wanda ya san manhaji ya san tafarkin ahlus sunna wal jamaa bai bukatar a ce mishi wai ga dalilin da ya nuna ka ai zanga zanga ga dalilin da yace ka ai kaza a musulunci addinin musulunci ko ta kaka bai raba da kuruji ga shugabanni bai raba da fito na hoto ga shugabanni bai raba da gaza ga shugabanni kuma ba a haramta bayin nasiha da gargadi ga shugabanni da aka hana kuma a yi huto a yi a hilin abin da yake faruwa kai a hilin shi shugaban an shi ma mutum ne dagawa zai ɗauka kalla inna lisan ya tsaga an ra'ahu sagala in ka zo saman mumbari yau da zan maka nasiha sai zo cikin masallacin nan ce kayewa ne ka bar kaza wani salular shi ta yi kara kana iya sallah kawai sai ka juyo da Allah mutane wannan wani irin jahilci kusan girman Allah kusan matsayin masallaci ɗakin Allah wannan wani irin rashin imani ne mutumin kyale ka zai kace mutuncin shi ba zai kyale ka ba kace mutuncin shi zai iya yanda zai mutum ya zo shi ka dinga wani ka fasa shan taban nan ka fasa shaye-shayen nan duk mutane suna kallon shi kawai ya ja baki ya kyale ka to me kake tunani wanda yake da fawa yake da mulki kawai ka zo ka ka hau saman mumbari kana ta aibanta shi kana ta faɗin kana kwansaro laifin shi yanzu sai sai gyara wannan abin da kake faɗi sai sa gyara kuma sannan kai sai kyale ka to in ya taba ka kuma barna za a yi mutane za su ga ya taba masu umarni da wannan amma me zai hana ka tashi kai tattaki ka kai kasa a gwiwa ka je ka same shi ka isar mai to kuma su gama gari suna ce ai malaman ba su shin in suka yi sai sun hoto sama mun bari sun dinga cewa mun yi kaza kaka ba yiwa wannan ba yiwa yanzu kawai da sun yi su zo su dinga cewa haka ake kuma wa ya ce maka in ka ce ba su yi wa ya ce maka ba su yi wa ya ce maka ba su tattaki su je wajen shugabanni su yi musu nasiha su gargaɗe su to kaga duka wannan in muka kalli littattafai na aqida bai daga abin da magabata suka tahi a kan shi ko kuma suka tabbatar da shi bal abin da ma ya jayo ake musawa rashin karanta littattafanmu na magabata a baba da shi jayo so da yawa muna takaitawa yanzu matsalar sai ka samu majalisi ya wannan majalisi misali ana karantar da aqida amma duk ba wani littafin magabata da karanta wani dauko al-mu'taqid sahihu ya sa aqidatu muslim na Sheikh Salih Fawzan ba wai mun ce wannan a littattafai ne amma ka zance mabadi ne aqidatul islamiyya na Jamilu Zainu yayi da wannan a dauko wancan yayi da wannan a dauko shin ka koma zuwa ga man kana ya ta'assafare ta asabi man qarima ta fa innal hayya la tu'man alayhi alfitan in za ka koyi kai da wanda ya mutu rani ba a muje mai fitina in ka dauko littattafan magabata wanda su ma waɗannan ciki suka tsinka suka leka ba wanda yake da shi a kansu sai ka ga ga aqidan nan ta hannun sunawar jama'a madarata yanzu za ka ji baka da shakka komi kuma waɗannan su ma ya kai isti'ina su yi su sai ka tahi aka wannan amma ana zamani na fikira kuma muna karanta karanta littattafan magabata to wannan abin yana nuna ma karamcin karanta littattafan idakin mu shi yasa kaga ake tarjici a gidan sunna wanne sai kaza wanne har ai tarjima da mutum akan wannan abin yana tarabi yana ta rubuce rubuce yana wahala to da ya zaka zo kana wahala kan abin da dama tabbataccen abin kana son ka kore shi to kuma duk wanda yake son tabbatar ka lura da wani abu ba fa magana waɗanda suka tabbata akan sunna ba zai kama kawai zai kawo imamu suyuti ma yayi kaza wani ma yayi kaza waɗanda suna da kaza a bangaren aqida su ne wai zai dinga ya kawo maka maganganun su wanda wasu ma sai da suka tuba daga kaza wasu kuma har yanzu suna kan ma suka wasu kaza su ne za ka yi istishhadi da su a babe wanda yake na aqida kenan mu kula da wannan mu san cewa al'amari ne mai girma lamarin aqida kuma babban ni'ima ce Allah bai mana wani ta ni'ima ba mafi girma kamar ni'imar fahimtar aqida na gargajiya Imam Ahmad in yaji mutum yana godiya a bisa ni'imar musulunci sai ce kara doriya a bisa ni'imar sunna doriya a bisa ni'imar sunna saboda haka mu gode ma ubangiji subhanahu wataala wanda ya mana wannan ni'ima kuma mu roki Allah tabati da kuma tabbatuwa da kuma mutuwa akan wannan tafarki din wanda yake na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka hudu ya zama daidai Allah tsara mu alada Allah gafarta kusakuran mu ubangiji tabbatar da suka samu ya kare mu daga zamiya da karkace mu hanya ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya gane da waɗanda ba su gane ba ubangiji subhanahu wataala ya albarkace mu albarkace kasashen mu ya kare kasashen mu daga dukkanin fitintunu wanda suke na zahiri da wanda suke koyayyu waɗanda suke tada hankalin al'umma ta musulmi ta hanyar kisa ta hanyar zamantawa barazana a bisa hanyoyi Allah ya isar mana sharrinsu da abin da ya ga dama musamman masu kama bayan Allah suna garkuwa da su suna karɓar kuɗaɗe suna zubar da jina na al'umma Allah subhanahu wata'ala ya isar mana sharrinsu abin da ya ga dama yanda ba su ji tausayin al'umma ba Allah subhanahu wata'ala ya shagaltar da su da kawunansu Allah ya rusa su ubangi subhanahu wata'ala ya hutar da al'umma da fitintuninsu Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin su ya rabbal alamin Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana aminci zaman lafiya Allah subhanahu wata'ala kare jina na al'umma mutunci al'umma Allah subhanahu wata'ala taimaki musulmi a dukkanin inda suke ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك